الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna takwas ga watan rabi'un awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama 1440 wanda ya daidai da sha shida ga watan sha daya shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta ummul na aisha radiyallahu anha da take cikin unguwar hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi mai albarka littafin al'imanu biliyomil akhir littafi ne wallafar doktor sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 65 a cikin wannan littafi mai albarka a darasinmu dai da muka yi na ƙarshe Uh, malam ya yi mana jawabi da ainihin abin da ya shafi almizan wato sikelin awo ko ma'auni inda malam ya kawo mana ayoyi daga cikin alkur'ani wanda suke bayani akan shi kansa wannan ma'auni da kuma irin ainihin wato uh, yanda yake da kuma yanda yake auna ayyukan mutane ko mai kankanta su sannan a uh, malam ya yi mana bayani game da wato almu'minuna humul muflihun wancan na farko ya yi mana magana akan diƙatul mizan da kuma na biyu ya yi mana magana akan almu'minuna humul muflihun sannan ya kawo wasu ayoyi masu ɗimbin yawa waɗanda suke bayani akan haka sannan abu na hudu ya kawo al'amalun lati tusakilu filmizan ko tasqulu filmizan ya kawo bayanin wasu daga cikin ayyukan da suke nauyaya wannan sikelin awo din wanda daga cikin ayyukan da suke nauyaya ainihin wato sikeli akwai husnul hulk wato kyawawan ɗabi'o'i kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ainihin wato hadisin sahihul jami' da yake magana akan daga cikin abubuwan da ke nauye sikelin awon mumini ranar tashin alkiyama shine husnul khulq ma'ana kyawawan ɗabi'u daga cikin abubuwan da suke sa sikelin awo yayi nauyi shine akwai tasbihi da tahmidi kamar yadda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wannan ina ganin shine inda takaice muka tsaya ko قال المؤلف رحمه الله تعالى اهتباس الخيل في سبيل الله daga cikin abubuwan da suke sa sikelin awon mutum ya yi nauyi ranar tashin alkiyama akwai ɗaure doki da yin hubusin safi sabilillah mutum ya sayi doki ya ajiye shi ya zamanto ana amfani da wannan doki wajen ɗaukaka addinin Allah kana iya cewa kamar mutum ya sayi mota wadda za a dinga zuwa ana ainihin wato da'awa da ita ko ana zuwa musuluntar da maguzawa ko ana ayyuka na addini da ita to wannan ita ma motar da mutum ya siya ya yi wakafinta ya yi hubusinta fi sabilillah wannan yana daga cikin abin da zai nauye ya ma'aunin mutum ranar tashin alkiyama duk man da aka zuba wa wannan mota da duk ainihin wato ruwan da aka zuba a lagiretanta da juyan bakin mai da aka yi wannan mota da kuma canjin tayoyi da aka yi bayan sun mutu wayannan duk abubuwa ne da za a dinga rubuta su a cikin mizanin kyawawan ayyukan mutum ranar tashin alkiyama da haka daga cikin abin da zai sama wa mutum ainihin wato nauyin sikeli ranar tashin alkiyama shine siyan abin hawa ba don komai ba ba don mutum ya hau ya je bukatunsa na yau da kullum ba ba don mutum ya hau a tafi wajen hidima ko buki ko wani abu mai kama da haka ba kawai an siye ta ne ko ya ba wani masallaci ko ya ba wani kwamiti waɗanda suke zuwa harkar da'awa wannan mota aka siya to daga nan har motar nan ta tashi ma'ana ta zamanto ta daina aiki ta gama yawo to za a ci gaba da rubuta mutum kyawawan ayyukan wannan mota kamar yadda za mu ji a wannan hadisin ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mani tabasa farasan fi sabilillah duk wanda ya siyi doki yayi hubusinsa ma'ana duk wanda yayi hubusin doki fi sabilillah kamar yadda za ka ga yanzu kamar yadda na faɗa yanzu kaga ba maganar doki bane yanzu magana ce ta in ma za a je jihadi ko tallata addini ko yada shi to za a gaba da wakai ko jakuna ko wani abu makamantan wannan ake hawa ba yanzu kuma an samu wasu madadinsu sai dai a yi maganar motoci ko kamar yadda mutum zai siyi motocin hawa biyu uku hudu biyar ya ajiye ya dinga hawa wadda ya ga dama amma za a ga wani baya tunanin irin wannan kuma a cikin motocin nan guda hudu ko biyar ya waru wata guda ɗaya ya hubu sun tafi sabilillah wadda kawai aikin ta harkar da'awa duk inda za a je wajen gwagwarmayar addini ya ce a zo a ɗauka mota ce wadda kawai sai dai a zuba mata mai kawai in za a je wani ko dubiya asibiti ko dukkan abin da ya shafi fi sabilillah kawai ce ga tana ya sadaukar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mani hita basa farasan fi sabilillah duk wanda ya hubusin abin hawa dan yada addinin Allah imanin billah ba dan riya ba dan imaninsa da Allah madaukakin sarki don imaninsa da addinin da za a yada na Allah maɗaukakin sarki wa tasdiqan bi wa'dihi da kuma gaskata alƙawarin Allah na cewa Allah ta'ala zai bashi kyakkyawan sakamako kuma Allah ta'ala ce man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana wato kyakkyawan rance Allah ta'ala ya ce a bashi da haka gaskatawa da wannan alƙawari na duk wanda ya bawa Allah rance yasa mutum ya ware wasu miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko wani abu mai kama da haka ya sai lafiyayyen mota kamar irin motar da yake siya ya hau don jin daɗin sa ba laifi ba ya kyauta da ya haka tunda kuɗin halali ne amma ya ware wani kuɗi shi kuma ya sai mota mai lafiya ba motar da za ta zamanto ta kwambiyu ta tsufa da an fara tafiya da ita ba za ta yi doguwar tafiya ba ta lalace a mota ce mai lafiya ya siya ko sabuwa ma in ta kama kawai wannan motar imaninsa da Allah da kuma taimakawa addinin Allah da kuma gaskatawar da ya yi na cewa Allah ya yi alkawarin duk wanda ya taimaki addininsa sai ya taimake shi wannan ya sa ya siyi wannan mota kawai ya ajiye ta duk inda za a yi wata hidima ta gidansa ba zai yarda a dauke ta ba sai hidimar addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana shibuhu wariyuhu wa rawthuhu wa bawluhu hasanatun fi mizanihi yawmal qiyamah to duk abincin da wannan dabbata ci in doki ne duk harawar da aka bashi wannan duk harawar da dokin ya ci za a rubuta masa a cikin mizanin kyawawan ayyukansa duk ruwan da wannan dokin ya sha za a rubuta masa a cikin mizanin kyawawan ayyukansa duk turoso kashi da wannan ainihin wato dokin ya yi za a rubuta a cikin mizanin kyawawan ayyukansa duk fitsarin da wannan dokin yayi za a rubuta masa a cikin kyawawan mizanin kyawawan ayyukansa ranar tashin alkiyama shi yasa na bada misali dazu in mota ce kaga a zuba mata mai a yi mata juyan bakin mai a kai ta a yi mata sabis a zuba lagiretan ta ruwa a canja mata tayoyi in sun lalace wa'annan duk abubuwa ne wa'anda za su ci gaba ya su yi mota wannan ladan yana nan ci gaba da yi wa motar hidima don ta ci gaba da kaiwa da komowa wajen ɗaukaka addinin Allah wannan shi ma za a ci gaba da ɗora masa a cikin mizanin kyawawan ayyukan sa ranar tashin alkiyama shi yasa malam ya kawo wannan a cikin abin da zai sama wa mutum nauyin ma'auni ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon taimako taimakon addini tasi'an as-sirat abu na tara mana yace sai kuma bayani akan siradi wa ma adraka mas-sirat zamu ji menene siradi din nan qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya Allah ta'ala ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani ɗaya daga cikin ku face sai ya gangara ta cikin wutar jahannama kana ala rabbika hatman maqdiya wannan wani hukunci ne zartacce na wajibi akan Allah ta'ala Allah ta'ala ya riga ya yi hukunci ya zartar akan babu wani mahaluki da zai ƙetare ya tafi gidan aljanna sai ya gangara ta kan wuta shine wa in minkum illa wariduha amma Allah ta'ala abin da ya fi farin ciki da daɗi sai Allah ya ce thumma nunajjil ladina taqaw sannan muna kubutarwa muna tseratar da alladina taqaw waɗanda suka kiyaye dokokin Allah suka yi taqawa wa nadharu na fiha jithiya Allah ta'ala ce muna barin azzalimai kafirai fiha a cikin wutar jahannama jithiya suna gurfana akan gwiwoyinsu da sun zo wuce kamar yadda za mu karanta hadisi mai tsawo a can gaba game da siradi da yadda kuma al'amuran suke da yadda tsoro tsoron da tashin hankalin yake to shine in an zo tun da ka'ida ce Allah ya sanya ta sai kowa ya wuce ta kan wuta to wasu za su wuce su tsere sai ba su tsira wasu kuma za su fada cikinta to shine Allah ta'ala ya ce ya yi alkawari wa wasu imani zai kubutar da su ya tseratar da su ba za su ainihin fada cikin wuta ba wa nazaru zalimin fi hajatiya wa'anda kawai za a bari a cikin wuta sune azzalimai wato kafirai Allah ta'ala ya kiyaye wal muradu wal muradu bil mururi fil ayati al mururu ala sirat abinda ake nufi da shudewa ko wucewa da aka ambata a cikin wannan aya almururu ala siradi ana nufin wucewa ta kan siradi da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku sai ya wuce ta wato ta cikin wuta to almururun da ake nufi shine almururu ala sirat wa huwa jisrun mansubun ala jahannam shi kuma siradi din nan wata gada ce wadda aka kafa ta aka shimfiɗa ta ala jahannam akan doron wutar jahannama fa yaqau fiha ahluha yan wuta za su dinga fadawa cikin suka zo wannan gadar za su sukuce su fada wa yanjul akharuna ragowar waɗanda su kuma ba yan wuta ba su kuma za su tsira za su kubuta Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin waɗanda za su kubuta wa an jabirin an karbo daga jabir Allah ya kara masa yadda an ummi mubashir an hafsata radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والهديبية من ذا الله يتي إني للي حقيقة إني لأرجو إنا فاتا إنا ساري ألا يدخل النار أحد cewa babu wani mutum ɗaya da zai shiga cikin wuta insha Allahu ta'ala mimman shahida badaran daga duk waɗanda suka halarci yakin badar su 313 din nan wal hudaybiyata da duk waɗanda suka halarci sulhu hudaybiya su 1500 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan ina kyautata musu fata ina kyautata musu zaton waɗannan ba ɗaya daga cikin su da ainihin wato zai shiga wuta cikin waɗancan sahabbai 313 waɗanda suka halarci yakin badar da kuma mutum 1500 da suka je ainihin wato hudaybiya qalat nana hafsa sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah alaysa qad qala Allah ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kace kana fatan duk wanda ya halarci yakin badar cikin sahabbanka ba zai shiga wuta ba haka waɗanda suka halarci sulhu biya. to kuma ya za a yi da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya wuce ta kanta ka ma'ana ita sai ya wuce ta kan siradi wanda siradin yana kan doron jahannama kana ala rabbika hatiman maqdiya kuma hukunci ne wanda yake na wajibi da Allah ta'ala ya wato ya dora wa kansa qal sai manzo Allah ce alam tasma'ihi yaqul to kuma baki ji ubangiji yana cewa ba ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ma'ana ita ta yi tambaya tana istishhadi da waccan aya ka ce kana sa rai kana fatan babu wani dan badar ko dan sulhu da biya da zai shiga wuta to kuma ya faɗin Allah ta'ala wa in minkum illa wariduha da Allah ya ce kowa ma sai ya bi ta cikin wuta sai maza Allah ya ce to kuma baki ji gaba ba Allah ta'ala sai ya ce thumma nunajjil ladina taqaw sannan za mu tseratar da waɗanda suka yi takawa to su ne irin su wanda suka je yakin badar suna cikin summa nunajjil ladina taqaw waɗanda suka je sulhu hudaybiya suna cikin suna cikin waɗanda ake kira nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya waɗanda Allah ta'ala ya ce in sun zo wucewa ba za su ketare ba su ne azzalimai wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace yawma taral mu'minina wal mu'minat rana ce da zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata yas'a nuruhum haskensu yana kai kawo baina aidihim a gaba gare su wa bi aimanihim da kuma dama da su bushrakumul yawm ana cewa da su albushirunku a yau ku kam ana yi muku bushara a yau a busharan me jannatun wato ana yi muku albushir na wata wato aljannatai tajri min tahti al-anhar wanda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin waɗannan aljannatai ɗin khalidi na fiha wato suna masu dawwama a cikinta zalika huwal fawzul azim Allah ta'ala ce wannan shine rabo mai girma yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat rana ce wanda munafikai maza da munafikai mata suke cewa lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani unzuruna ku ɗan saurara mana ku ɗan jira mu na ƙatabis min nurikun mu ɗan kunna daga haskenku mu ɗosani haskenku ƙila ma'ana sai a cewa munafukai domin rana ce da ainihin wato mumine za su zo da haske kamar yadda muka karanta a baya za su zo suna haske gaba gare su haske dama da su haske to munafukai su kuma za su ga ba haske gaba da su ba haske dama da su sai su ce ku ɗan jira ku ɗan tsaya mu ɗan kunna haskenku ƙila sai a ce da munafukai irji'u wara'akum ku koma bayanku faltami sunura ku nemo naku hasken su ma hasken ba a nan suka zo da shi ba a baya suka samo shi da ƙilar ji'u wara'akum ku koma bayanku faltami sunura kuma ku samo naku hasken suna waiwayawa sun ɗauka bayan su nan ake nufi suna waiwayawa Allah ta'ala ce faduri ba bai na sur sai a kafa wata ainihin wato sai a buga wata ainihin wato katanga tsakaninsu shi ne sur katanga kenan ma'ana sai a sanya katanga suna waiwayawa su munafukan sai a sanya katanga tsakaninsu da muminai lahu bab ita wannan katangar tana da wata ƙofa tana da ƙyaure batinuhu fihi rahma cikin wannan ƙyauren cikin ƙofar inda muminai suka riga suka shige kenan fihi rahma rahma ce a ciki wa zahiruhu nan kuma bayansa min qibalihil azab baya shi kuma azaba ce a bayan inda aka ce kilar ji'u wara'akum to inda suka koma din aka sanya katanga cikin inda mumine suka shiga fihi rahma wa zahiruhu nan kuma inda suka waiwaya suka koma ainihin wato min qibalihil azab azaba ta nan take tahowa kuma yunadunahum za su dinga kiran muminai su munafikan alam nakum ma'akum ba tare muke da ku ba alam nakum ma'akum ba ofis tare muke aiki ba alam nakum ma'akum a kasuwa ba tare muke hada-hada mu kai mu komo ba alam nakum ma'akum a majalisa ba majalisar mu ɗaya da ku ba muna zaune muna hira muna tafawa muna shewa alam nakum ma'akum ashe ba mu kasance tare da ku ba qalu bala sai haka ne kasuwan mu ga shago na ga shagon ka haka abin yake a office office din mu ɗaya ko kuma ga office ɗina ga office ɗin ko ma'aikatan mu ɗaya qalu bala sai haka ne mun zauna da ku a kofar gida a majalisa an shimfiɗa tabarma qalu bala sai haka ne tare da ku muke da a duniya walakin nakum fatantum anfusakum sai dai ku kuka fitini kawunan ku wa tarabbastum kuka dinga jiran musiba ta same mu kuna ganin kaman mu mun kama wata hanya wadda take kuna ganin kaman ba mu waye ba kaman mu muna gidadawa ne kaman mu mun fiye tsanani kaman mun fiye kaza kuka miƙe kafa kuka shantake kuka more kuka saba wa dokokin Allah madaukakin sarki wartabtum kuka ma dinga shakka anya lahiran nan ma wai za a je ma an fiye kullun a dinga maganar lahira mu mutum ba wartabtum kuka dinga kokonto wartabtum kuka dinga shakkar ma anya wannan ranar za ta zo wartabtum kuka dinga kokwantan ma anya akwai wata azaba ko wata aljanna ko wuta wa garratkumul amani sannan burace-burace ya dinga rudaku nan da 2019 nan da 2023 nan da 2000 kaza nan da kuka ta guri wartabtum wa garratkumul amani burace-burace nan na kudi na ya kai kaza in na kai grad level kaza in na kai kaza wa garratkumul amaniyu hatta jaa amrullah buri ne yayi ta rudaku kuna daukan kaban lokacin ku yana da tsawo hatta jaa amrullahi har al'amarin ubangiji ko umarnin Allah ya zo wa garrakum billahi garur me rudi ya rude ku ya raba ku da Allah shine shedan shine wa garrakum billahi garur ce kun ku yi kayan ku kawai ku je ku ce ba a ganin ku aka mantar da ku mutuwa aka mantar da ku hisabi aka mantar da ku tashin alkiyama aka mantar da ku duk shedan ya dinga sa muku buri wa garrakum billahi garur me rudi ya rude ku ya mantar da ku waɗannan abubuwa din fal yauma Allah ta'ala ce dan haka a yau la yu'khadhu minkum fidya ba a karbar fansa daga gare ku ba abinda ka mallaka na kuɗi da gidaje da kadarori ba za a karba ya zama fansar azabar da zaka shiga ba shine Allah ta'ala ce fal yawm a yau la yu'khadhu minkum fidya babu wani abu da za ku iya gabatarwa a matsayin fansa da zai fanshe ku daga azabar Allah wala min alladhina kafaru haka kuma babu wata fansa da za a karba daga waɗanda suka kafirta ma'awakumun nar da ku da su dun makomaku ita ce wuta hiya maulakum ita ce majibinciyarku wa bi'sal masir tir da makoma in ta zama wutar jahannama Allah ta'ala ya kiyaye laqad karrama Allah ta'ala almu'minin ubangiji ta'ala hakika ya karrama mu'minai ya girmama su yawma idin a wannan rana takriman aziman karamci da girmamawa da mutuntawa mai girma iz yamurruna ala sirat domin mumine za su shuɗe za su wuce ta kan siraɗe bisura'atin mukhtalifa da gaggawa da sauri amma saurin daban-daban ba saurin ba iri ɗaya bane wani kaman kyaftawar ido wani kaman walkiya wani kaman ingarman doki wani kaman kaza wani kaman kaza gwargwadon aiki daidai ruwa daidai kurji an fahimta gwargwadon aikin mutum na alkhairi gwargwadon hanzarin wucewarsa daga kan wannan gadar ta siraɗi shine ma'ana lallai kam Allah ya yi wa mumine karamci ta hanyar ƙetare wannan siraɗin amma ƙetare wannan za a yi ta ne da gaggawa amma gaggawar kuma daban-daban gaggawa ta kila ba irin taka bace taka ba irin tasa bace tasa ba irin tata bace wa anwarun ga kuma wani haske da Allah ta'ala zai haskaka muminai da shi a wannan rana shi ma hasken mutafawitatun wanda na wani yafi na wani hawa hawa iya aikinka iya haskenka amma almunafiquna fala nura lahum amma munafikai za su samu dulum suna cikin duhu babu haske a gare su kamar yadda muka karanta a waccan aya wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce yau mala ya khuzillahu nabiya rana ce da Allah ba zai kunyatar da annabi ba wallazina amanu ma'ahu Allah ba zai kunyatar da waɗanda suka yi imani tare da wannan annabin ba nuruhum hasken su yas'a baina aidihim zai dinga tafiya yana kaiwa da komowa a gaba da su wa bi aimanihim da kuma dama da su yaquluna suna ma ƙara yin addu'a suna rabbana ya ubangijinmu atimim lana nurana cika mana hasken mu waghfir lana Allah gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir domin kai mai cikakken iko ne akan komai wa fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah ta'ala yas'anuruhum bayna aydihim ala qadari a'malihim hasken su zai dinga kaiwa da komowa zai dinga tafiya a gaba da so wannan hasken zai kasance ala qadari a'malihim gwargwadon ayyukan su yamurruna ala sirat za su zamanto suna shudewa suna wucewa ta kan siradi minhum man nuruhu mithla al-jibal a cikinsu akwai wanda za ga haskensa girman hasken kamar girman dutse wa minhum man nuruhu mithlan nakhla a cikinsu akwai wanda za ga haskensa mithlun nakhlati kamar bishiyar dabino wa minhum man nuruhu mithlur rajulil qa'im akwai kuma wanda girman da fadin haskensa kamar mutumin da yake tsaye iya girman mutum da fadinsa a tsaye to iya hasken wani kishi kuma kenan ranar tashin alkiyama wa adinahum nuran wanda ya fi su kankantar haske wanda babu mai haske kasa da nasa man nuruhu fi ibhamihi shi ne wanda za ga hasken yana dan walkawa akan ibhamihi kan dan yatsansa kan farcensa dan yatsa yattaqidu marratan wa yadfa marratan yana kunnuwa wani lokaci kuma ya mutu aikinsa ne ya zama haka da aka fitilarsa ta zama ba ta da caji batirinsa low an fahimta da ya kunna sai ka san in in batiri yelo ko batirin fitila yayi sanyi to za ga wani lokacin ya dade ma sai ga kaman ba hasken in kuma ka dan kashe shi dan huta kuma kana kunna sai ga hasken kaman da gaske kuma sai ga ya sake yin kasa to akwai wanda shi kuma hasken sa zai zamanto baina zalika sabila ina fata an gane akwai wanda hasken dama dan kadan ne kuma hasken ga rauni raunin ta yanda za a ganshi wani lokaci yayi ya mutu wani lokaci kuma ya dan kunna a haka dai ya dan tuntube ya buge nan ya gware da kaza a haka aikin sa ne gwargwadon haka da haka hasken shi ma daidai aikin ka daidai yanda hasken zai zama amma dai tunda akwai imani kuma ya dan tabuka wani abun a zo a gani akwai hasken amma dai hasken irin wannan wato fitilarsa bai zuba mata caji bai zuba mata batira ba kenan da haka ayyukansa sun zamanto irin yanayin haka da haka hasken nasa shi ma zai zamanto irin haka an abi sa'id al-khudri radiyallahu an an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda fi hadithihi tawil a cikin wani dogon hadisinsa fi siyaqi shafa'a cikin hadisin nan da aka koro bayanin ceto an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fihi a cikin wannan hadisin thumma yudrabu al-jisr ala jahannam sannan za a ainihin sanya ainihin aljisr wata gada ala jahannam akan wutar jahannama wannan gadar za a dora ta akan wutar jahannama wata hullu shafa'a ko wata hillu shafa'a بكسر الحاء كو وتحل الشفاعة بضم الحاء duk ma'anar za ta yi wata hullu shafa'a za kuma a yi izinin a yi ceto shine wa yu'zanu shafa'a kenan shine wata hullu shafa'a yu'zanu shafa'a za a ba da izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi ceto wa yaquluna a lokacin annabawa ba abin da suke faɗa a wannan lokaci sai Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim saboda gadar kowa sai ya haukanta ta fi silin gashi siranta ta fi takobi kaifi sannan a jikinta akwai wasu ƙugiyoyi da makata sannan akwai wasu mala'iku su ma kuma an ba su wasu ƙugiyoyin a hannunsu da suke ya fito mutane suna fusgo su sannan ga kuma zumunta ga amana su ma a gefe da haka yanayi ne wanda yake kana kallon na gabanka kafarka tana kadawa in ka daga ta farko to ta benya za ta kasance sannan ga na gabanka ya rubuta kana kallo dan haka annabawa a lokacin kawace suke rabbi sallim ya ubangiji tsallakar ya ubangiji kubutar kubutar al'umma in suka hau kawai addu'ar da ake musu kenan kila ya rasulullah sai aka tambayi manzo Allah aka ce ya ma'aikin Allah wa mal jisr menene wannan gada din qal sai ce dahadu mazallatin dahadu mazallatin wato wata gada ce ta zamiya guri ne na zamewa shine dahadu mazalla sun ce da dahad da mazalla bi ma'ana wahid sun ce duk ma'ana su daya da haka guri ne na zamewa ita wannan gadar in ba ku santa ba guri ne na zamewa fihi khatatib sannan a gurin wannan gadar akwai haɗaɗi abun karkaɗo mutane kamar wani jirgin kakkaɓo ainihin wato abin nan to akwai wasu abubuwa wasu na'urori wasu ƙugiyoyi na fusgo mutane wa kalalib wa hasak akwai wasu ƙugiyoyi wa hasak da wasu makata makata a jikin wannan siraɗin takunu binajid fiha shuwaika wato akwai wata ƙaya wadda tana kasancewa a ƙasar Najid ana samun ta a ƙasar Najid shuwaika wata ƙaya ce yuqalu lahas sa'adan ana kiranta tsaido an fahimta sunan ƙayar kenan as-sa'adan tsaido to irin wannan yanayin wanda ya san wannan sa'adan din to irin wannan ƙayar ce ga tsayi ga tsini ga kaifi ga kaza to irin wannan kayar makamancin wa'annan makatocin da abin da ke jikin siradin wanda ke jawo mutane su fuske su yi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai wanda za a ga ya sha amma duk gaba ɗaya ya jina jina ya tsallake duk inda ya motsa za a ga yanka ne jan sa ake a fulgina mansa ta nan a jali a haka za a ga wani najin makdush ya kai amma ya sha ya kushe an yayyake shi Allah ya kiyaye fayamurrul muminun mumine za su wuce ta kan wannan siradin kadar fil'ain kaman kyaftawar ido wani kaman kyaftawar ido yana wai ina siradin a ce wuce Allah ya ce make ka bai ma san ya kaman ka kyafta idan ka haka kalbar wani kamar walƙiya irin walƙiya nan da za ga pop ta abin nan ta wuce to wani kamar haka har ya tsallake aikinsa ne shi yasa aka ce wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu ai aiki ka ji hasken ma aiki ne tsallake siradin shi ma saurin tsallake siradin ya danganta da aikin mutum wa karrish wani kuma zai ketare kamar tasowar iska wa ka ajawidil khayl wani kuma zai tsallake kamar gudun ingarman doki warrikab wani zai tsallake kamar gudun raƙumi fanajin musallam akwai wanda ya tsira kuma an kubutar da shi ya kubuta kuma Allah ya tseratar da shi wa makhadushun mursal akwai wanda an yayyage shi an yakushe shi mursal amma dai an sake shi wa makadusun finari jahannam akwai wanda ya rufta cikin wutar jahannama wayannan su ne irin mutanen da za su mutane nau'i uku najin musallam makadushin mursal makadusun finari jahannam ba na hudu tsallakewar kuma kaji saurinta saurin yawan aikin mutum wani kamar kiftawar ido wani kamar walƙiya wani kamar iska wani kamar ingarman doki wani kamar gudun raƙumi zai tsallake wani kuma zai tsallake din amma wato wato da kyar sannan wa makadusun finari jahannam Allah kiyaye hatta idza khalisa almu'minuna min nar har sai mu'mine sun gama kubuta daga wutar jahannama fa wallazi nafsi biyadi haka za a yi ta tafiya har sai muminai shine kadin Allah sun manu na ladina taqaw duk alladina taqaw din sai sun tsira to amma tsiran kaji akwai wanda zai tsira amma da kyar an fahimta yawa da kyar an duba CA dinsa da exam dinsa duk abin da ya samu duk bai wuce ainihin E ne karshe ko na'am to yanzu an da shi D na'am D ne yanzu to duk an tattara da CA ɗinsa da attendance ɗinsa da waye da waye duk an tattara D ya samu wani zai ce ya ko D ɗin da ya ko da pass ɗin da ya fita an fahimta amma shi in masu first class suna gurin ya isa ya daga kai ajinsu ɗaya sun san da kirya sha na'am eh amma an gaya ma mutafawit yanzu a gurin akwai akwai wanda suka fita da first class yayi sai daga kai in ana maganar gwagwarmayar jami'a da yanda aka abun nan shi shuru za ka yi saboda su yan ajin duk sun san waye shi fa wallazi nafsi bi yadi yace na rantse da wanda raina ke hannunsa ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikinku bi ashadda bi ashaddi munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqq min almu'minina lillah yawm alqiyama manzala ce na rantse da wanda raina ke hannunsa babu wani ɗaya daga cikinku da ya fi tsananin naci da magiya wajen ƙoƙarin a bashi haƙƙinsa a taimaka dan girman Allah dan kaza kaza yayi taimaka bayani yayi taima magiya dan ka bashi haƙƙin sa dake hannunka to manzala ce na rantse da wanda raina ke hannunsa babu ɗaya daga cikin ku gwanin iya magiya wajen neman a bashi haƙƙin sa da ya kai muminai magiya ga Allah ranar a wannan ranar ta alkiyama li ikhwanihim da suke taiwa Allah magiya game da ƴan uwansu allazina finnar wanda aka jefa su cikin wuta ya ƙuluna muminai suna taiwa Allah magiya sama da irin magiyar da kake yi a duniya gwanin iya magiya wanda ya fi kowa tsananin magiya wajen neman a bashi wani abu bai kai muminai iya magiya ba ga Allah maɗaukakin sarki a wannan ranar tashin alkiyama wa suke wa magiya suna yi wa Allah magiya akan me game da ƴan uwansu waɗanda tare ake shine kalu a alam nakum ma'akum qalu bala gashi ana haɗuwa a markaz al'imanu bil yawmil akhir kana kallo duk mutum da shi aka yi wannan karatun to amma kuma ga al'amari ya abin ya zama ka to shi sa ana ganin duk mutane mutumin kirki ne da shi ake komai da shi ake komai a antum a alamu amillah tun da kaga kun raba gari ka tsallake shi ya fada akwai matsala to mumine za su ta wa Allah magiya game da ƴan uwansu da aka jefa su cikin wuta ya kuluna ga irin magiyar da suke wa Allah suna ya ubangiji ya rabbana ya ubangijinmu kanu ya sumuna ma'ana wa'annan wa'anda aka jefa su wutar da suwana da suwana suna azumi tare da mu tare da su muke azumi wa yusallun suna sallah ya, ya, ya ubangiji wa yahujjuna mun haɗu da su a aikin haji duk da su muke aikin haji fa yuqalu lahum to wannan magiya da suka yi to za ta yi amfani da aka fa yuqalu lahum za a ce da su akhriju man arabtum za a ba su ceto su ba a ce ku je ku fito da duk wanda kuka sani an bayyana fataharumu suwari wato suwaruhum ala nar surorinsu jikinsu za a haramta masa wuta ma'ana an jefa su wutan amma kuma Allah ta'ala zai tsare jikinsu daga wutar fa yakhrujuna khalqan kathiran fa yukhrijuna khalqan kathiran za su fito da jama'a da yawa ga wani can taso kai ma taso za a fito da su qad akhadhatin naru ila nisfi saqai wani wutar har ta zo rabin kaurinsa fala kafin aje kansa a ce shi ma ya taso har wutar ta zo rabin kaurinsa wa ila rukubatai wani har ta zo gwiwa thumma yaquluna rabbana sannan su ce ya ubangijinmu ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi babu wanda ya yi saura cikin waɗanda ka umarce mu da mu samu babu an fahimta wannan shine yanayin yadda siraɗin yake abu na biyu al'amanatu warrahim ala jambatayyi sirat al'amanatu amana warrahim da zumunci ala jambatayyi sirat su ma sun kasa sun tsare duk wanda ya ci amana shi kuma amana tana nan tana jiran sa a siradi gurin da mutum ana tarabbi sallim sallim to shi ashe akwai matsala zumunta ta kasa ta tsare ita ma suna nan a gefen siradi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa tursalul amanatu war rahim za a sako amana da kuma zumunta wasu malaman suka ce saboda girman amana da girman zumunta din aka siffanta ta da siffar kaman wani abu mai gangar jiki wasu kuma suka ce a'a da gangar jikin ubangijin Allah madaukakin sarki zai tashi amana kamar mutum da gangar jiki da komai sunanta amana za a tashi ainihin wato arrahim zumunta da gangar jiki sunanta zumunta Allah zai ba wa amana ikon magana zai ba wa zumunci ikon magana fataƙumani ala jambatai sirat da amana da zumunci za su tsaya a gefen siraɗi yaminan wa shimalan wannan ta kasa ta tsare a dama wannan tana hagu fayamurru awwaluhum na farkon masu ƙetare siraɗin zai zo wucewa kalbar kamar walƙiya ƙal ya ce ƙultu sai na ce bi abi wa ummi ayyu shay'in kalbar sai sahabin yake cewa na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ya rasulullah ayyu shay'in kalbar wani abu ne kamar walƙiya ƙal manzo Allah ce alam tarau ilal barqi kai kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ayn ah ba kwa ganin walqiya yanda hasken take haskawa ya tafi ya dawo cikin kyaftawar ido to akwai wanda kamar ana so a ce maka zai wuce siradi kamar kyaftawar ido yanzu ne zai ga wal walqiya ana hadari walqiya ta hasko kan ka sake mai da ganin ka ta bace to akwai wanda zai tsallake siradi kamar haka summa kamar rih sannan kamar wucewar iska summa kamar dair sannan akwai wanda shi kuma kamar wucewar atsair tsuntsu wa shaddin rihal wani shi kuma wucewarsa kamar ɗaura sirdin arrihal raƙuma in ɗaura sirdin raƙumi zai kai minti biyar to wani shi kuma ƙetarewarsa kamar minti biyar kenan tajribihim a'maluhum ayyukan su ne ke ta gudana wajen tsallakar da su din wani aikinsa saboda yawansa da nagartar aikin mala nan da nan har ya tsallake wa nabiyuhum qa'im annabun wa nabiyukum manzo Allah ce annabun ku qa'im yana tsaye a gurin ala sirat a wajen siratin yaqulu yana rabbi sallim sallim shi ma abin iya abin da zai iya cewa kenan yana kallo wasu su fada wasu su tsallake wasu su yi kaza kawai yana tsaye a daidai siratin abinda kawai ke ta addu'a rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul ibad har a kai matakin da ayyukan bayi za su gaza hatta ta'jiza a'malul ibad har a kai matakin da ayyukan bayi za su gaza tun ana ɗaukan masu ɗan dama masu ainihin na farko farko aka biyo masu biye da su aka biyo masu biye da su har aka zo ɗaukan masu ɗan dama dama masu ɗan dama dama dai haka har kuma aka zo waɗanda ba wani dama dama kuma aikin su an auna da CA din da exam din duk gaba ɗaya ba yanda za a taimaka ta wani lakcara satin da ya wuce muna da tauna ya ce wallahi wani ɗalibin kawai abin da zai rubuta zai ce dan girman Allah malam a taimaka bai rubuta komai ba ya ce wani kuma an kaga bukulet ɗinsa sai ka rasa wannan wani irin rubutu ne shi ba sawahili ba shi ba ga abin nan ba ya ce duk yadda za ka yi ka taimaka masa ya ce kaga wasu ya ce ya yi musu test obj duk dan a samu a ci ya ba su ya ba su attendance maki biyar biyar ya yi musu kaza ya yi musu kaza ya ce kuma suka zo tattaunawa da sauran malaman da suke ɗaukan kwas ɗin tambaya hudu ce kowace maki sha biyar biyar da suka duba za a yi masu faduwa a wannan kwas din suka ce duk wanda ya ci sha biyar a exam kawai su sake shi kaga maki sittin a ciki duk wanda ya attempt ya amsa kwashin daya ya samu sha biyar to a tattara masa da siye dinsa a sake shi ya ce wallahi wani in aka zo kansa sai ka rasa in ka ma ce za ka ba shi to ba taimakon sa kai cutar da kanka kai kai ma a aikinka ka ci amana bayan da za ka yi da shi a cikin kwashin hudu ya kasa attempting din guda daya ya za ka yi da shi na fata an gane to a kowayen da aikinsu zai kai wani mataki da in ma kana son ka taimake su to raunin da gazawar aikin ya wuce inda za a taimaka hatta ya ji an rajul fala ya staɗi usaira har za a kai matakin da mutum zai zo ya kasa tafiya yanayin aikin nasa ya gazawar aikin ya sa ya yi tafiya ma ya tsaya cak akan siraɗin ya kasa fala ya staɗi usaira illa zahafa baya iya tafiya sai da rarrafe sai jan ciki shi ne zahafan sai dai jan ciki kawai maganar kamar ingarman doki aikinsa bai kai ba maganar kamar iska duk bai kai nan ba maganar kamar ingarman doki duk bai kai nan ba maganar kamar kaza yanzu magana ce ta inda aikinsa ya tsaya kawai sai dai gan shi yana jan ciki a haka zai tsallake sirati qal manzo Allah ya ce wa ala hafatayis sirat sannan a gefofin siratin da nan da nan kalalib akwai makata akwai ƙugiyoyi akwai fatsa mu'allaqatun wanda suke makalkale a rataye a jikin siraɗin ma'amuratun bi akhazi man umirat bihi kuma an riga an sanar da su an ba su umarnin su kama wanda aka ba su umarni su kama shi fa makhadushun najin wa makadusun finnar famakadushun najin akwai wanda ya sha ya kushi da yagu amma ya sha ya keta ne wa makadusun finnar akwai kuma wanda ya fada cikin wutar jahannama Allah kiyaye wa ya lahu min mawqifin yushibu li hawlihi alwildan yace mamaki da tashin hankalin wannan matsayin wanda ƙananan yara saboda tsoron wannan gurin suke yin furfura yawman yaj'alul wildana shiban wa ya lahu min mawqifin mamakin tashin hankalin wannan mawqif din wannan wajen tsayuwar wannan wajen ketarewar wanda yushibu li hawlihil wildan yara kanana furfura suke saboda tashin hankalin wannan siradin hahiyal amana sannan ga kuma amana ala sirat ta kasa ta tsare akan siradi la taqulu li kulli kha'inin tana faɗa wa duk wani maha'inci ya murru alaiha da ya zo wucewa ta kan siraɗi ainal amana ina amanar da aka baka allati dayya'taha wadda ka tozarta ta ainal amanatu da'a ina amanar da'a da ka ɗauka daga Allah alkawarin da kuka yi da Allah in ka zo zaka bi shi ina wannan amanar da aka yi wa aka ce sama ta karba ta ce a ƙasa ta karba duwatsu duk suka karba suka kasa kai ka karba ina wannan amana ta za ka yi wa Allah da'a a ina amanatu zauja ina amanar matarka da iyayenta ba sa bibiya suka baka ita in ka cuce ta kai da Allah wani ma ya baro ta da garin wani ma ba a ƙasar take ba ta san kowa ba shi kadai ta sani amanar da ka bata ta lalace da ka bata ta yi abin da take so da ka bata ta yi kaza ko kuma kai da kake tsayawa ka ɗauki amanar da Allah ta'ala ya ɗora ma na mataka amana za ta tambaye ka wannan ranar wal aulad amanar yaya da aka baka aina amanatul amwal ina amanar dukiyoyi allati sarakata hawayen da ka sace satar da ake ganin kaman kawa ce rashin wayewa ne da gidadanci yanzu ka samu dama ba kai sata ba musamman a ƙasa irin tamu to a matsayinka na shugaba a matsayinka na wanda aka baka amanar hukuma ko a matsayinka na jami'in hukuma ko a matsayinka na wani dan siyasa wanda kake da wani matsayi ko gwamna ko wani abu mai kama da haka ko ainihin ciyaman na local government ko wani abu ina dukiyar da ka sace yanzu amana ta kasa ta tsare wallahi ba ka tsallake ba sai kai bayani dukiyar da aka baka kasa ce amana ce da kanta ba wakilci ba ita ce da kanta ta kasa ta tsare tana wajen siradi gurin da yana daga cikin gurin da annabi shi kansa kawai rabbi sallim sallim yake faɗa ƴaƴanka da kamar suka lalace suka zama gasu nan gasu ba kulawarka ka fita tun asuba ba za ka dawo ba sai dare ina suka kwana ina suka tashi ba ruwanka makarantarsu ba abin da ya shafe ka ba assignment ɗinka bane wannan ka bar uwarsu da aiki ita take ta kai kawo in an koro ita take zuwa ta yi magiya ta haɗa malaman makaranta da Allah annabi da Allah a yi haƙuri a karɓa ita take kukuta ta kuɗin makaranta wani ya yi mursisi ya ƙibiya wacce ita take ta fafutuka ya ban mata aikin ita ce za ta yi wa yaran faɗa shi ba ruwansa abin da ya shafe shi yana zaune za su yi ta faɗa su yi ta abin nan yadda ka san kofin nan ba zai cewa ta tafasa sauke to wannan amana sai an tambaye shi amanar dukiya a matsayinka na duk wata dukiya da aka baka amana to amana za ta tambaye ka aina amanatu aina amanatu shahada li hadha din ina amana da aka baka ta wannan addinin ka zama wakilin Allah a bayan ƙasa khalifar Allah a bayan ƙasa na wannan addinin amana da aka baka ainal amanat ina amanoni allati abatis samawatu wal ard wal jibal wa inda aka yi wa sammai tai ga amana aka yi wa ƙasa tai ga amana wal jibal aka yi wa duwatsu tai ga amana fa abaina an yahmilnaha amma suka ki karba wa ashfaqana minha suka ji tsoro suka ce su ba za su iya amana ba za su iya karɓar wannan amana ba wa hamaltaha antal insan kai ga kanan mutum ka ɗauka ka ce a baka za ka iya a kamar yanzu ne ai yanzu duk yan takarkar na yan siyasar nan ka du amana ce fa amma ga mutane suna tirgingimu suna ta faɗa fastoci ake ta yawo da su ana ta kamfen ana ta abin nan kowa ce yake a yayi shirya ya ɗora gammansa kuma gammansa mai kyau ne ba irin na wani ba ku ɗora masa shi zai iya in ya cinye kudinku ya za ku yana ganin kaman wacce ranar ba za ta zo ba kudin magani kudin kaza kudin kaza din ya tattara suka raba da shi da wasu mutane suka zuba aljihun suka yi fushashe su to kuma me za ku yi illa iyaka kawai zabe mai zuwa ku ce ba za ku zabe su ba amana ka duba yadda mutane suke ce a ba su ana in yana wallahi din na fi su cancanta a bani a ba sama kai ka fi sama girma ka fi ta ƙarfi ka fi ƙasa girma ka duba ƙarfin dutse aka ce ga amana ya ce ba zai iya ba amma wa hamala hal insan dan adam ya ɗauka me yasa ya ɗauka innahu kana zaluman jahula duk wanda kaji yana maganar a ɗora mar amana zaluman jahula saboda waɗannan sufofin guda biyu dan adam yake ɗaukan amana to shine mai gaba ɗaya lalitar kuɗin tana hannunsa shine zai ce kaza ko ya ce kaza zai ɗebi yadda ya ga dama ya yi bushasa sanin yadda ya ga dama zalum saboda yana so ya samu dama ya yi zalunci jahulan kuma jahili ne bai san mece ce amana to ka ji ranar tashin alkiyama amana za ta zo ta tsaya ta dinga tambaya wannan misali mala ya bayar amana kowace iri ce in ka tozarta wallahi sai ka yi bayani a wannan ranar kowace iri ce isa ba za ka iya ba aka ce kai kaza ka ce a yi hakuri ba ka iya ɗauka ba duk amanar da aka ɗauka aka baka kaga ba za ka iya ba kar ka ɗauka bal hahiyar rahim wala ya ce to ba ma amana ba kadai in ka sha da kyar ka kwace daga amana ila Allah ya taimake ka duk amanonin da kai karan kanka gaɓoɓinka duk da aka baka amana ka kiyaye amanar iyalanka ka kula amanar duk wata amana ka kiyaye to sai ka yi can kuma sai kuma ita kuma zumunta ita ma sai ta kasa ta tsare hahiyar rahim ga zumunta ita kuma ta ta'allaku ala sirat ita ma tana ɗamfara a jikin siradi lataqul ita ma tana faɗa kulli man qata'aha ga duk wanda ya yanke ta aina silatar rahim allati qata'ataha ina zumuntar da ka yanke a duniya fi duniya a duniya wa ma za satasna'u al-yawm amama tilka al-ahwal idan amana ko sadar da zumunci ya tsiye ka zumunci ya tutse ka ranar tashin alkiyama kana da me za ka faɗa me za ka aikata a irin wannan lokaci a irin wannan lokaci da ake cikin firgici da tashin hankali yan uwanka ba ruwanka da su jifa ya tsallake kanka ya faɗa kan kowa ba ruwanka da ɗan uwanka kawai matsala ka ita ce matsala yan uwanka su je can kowa shi ma ya nema wa kansa mafita an fahimta kai kaɗai kake rayuwarka kawai akwai kanin babanka a guri kaza ba shi da kuɗi ba ruwanka da shi akwai kanwar babanka tana can ƙasan unguwa kaza ba ruwanka da ita shekara da shekaru ake ba haɗu ba ba zumunci kaza ya faru kaki kaje ba jaje ba ainihin wato taya murna kawai kuɗinka su ne 'yan uwanka yanzu tunda kana da kuɗi komai ma kawai ka yayi da aka ba ruwanka kowa ya je ta kansa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah ta'ala khalaqal khalq Allah ya halicci halitta hatta idza faraga minhum har sai da ya gama ya gama halittar gaba daya qamatur rahim sai zumunta ta miƙe tsaye fa qala tace hadha مقام الآئذ بك من القطيعة أي مقامي هذا مقام الآئذ بك من القطيعة يا أبنجي ميكي wannan da nayi a gaban ka miƙewa ce ta nema ta irin miƙewar mai neman tsari ya Allah ka tsare ni min alqati'a daga duk me yanke ni ya Allah ina neman tsari wannan miƙewa da na miƙewa ce irin miƙewar almusta'ib mai neman tsari to ni ma ina neman tsari min alqati'a daga masu yanke ni qala na'am amma tardin an asila man wasalak wa aqta'u man qata'ak sai Allah ta'ala ya ba ta amsa ya ce na'am naji kokenki ya ke zumunta kai zumunci na ji korafinka amma tardiyin yanzu ke zumunta ba za ki yadda ba an asila man wasalake in sadar da rahamata ga duk wanda ya sadar da ke wa aqata man qata'aki in kuma yanke kauna da rahamata daga duk wanda ya yanke ki qalat bala tace na yadda aka duk wanda ya yanke zumunci Allah ya yanke shi da rahama duk wanda yake sadar da zumunci Allah zai sadar da shi da rahama falizalika fadhalika laki Allah ya ce wannan nayi miki wannan wannan alƙawarin nayi miki duk wanda ya sadar da ke zan sadar da shi da rahama duk wanda ya kuskura ya datse ki zan datse shi da rahama ka duba yanzu tsakanin yan uwa abin da ke faruwa dan abu bai kai kawo wani lokaci mata su hada wani lokaci yara wani lokaci dan abu bai kai kawo an daina magana tsakanin wa da kani ƴaƴansu ma wani ya ma ya shata layi ƴaƴansa ba sa zuwa gidan ƴan uwansa shi ma baya zuwa abin nan ba shi su ma duk kuma kullun hudu ba ake musu ba in kun kalli dan wane akwai wanda zai ko mutuwa zai hawo wasiya yake bayarwa in aka ci gaba da mu'amala da gidan wane bai yafe ba ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'u in shi'tum in kuna so ma ku karanta fadin Allah ta'ala fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah wa asam fa asammahum wa a'ma absarahum Allah ta'ala ya ce fa hal asaitum shin akwai wani abu da ake jira daga gare ku akwai wani abin sauraro daga gare ku in tawallaitum in tawallaitum malamai sun yi sabani game da fassarar in tawallaitum wasu suka ce in tawallaitum shin akwai wani abu da za a tsaya a saurara muku a kansa in tawallaitum idan kuka samu shugabanci kuka samu mulki kuka samu dama an tufsidu fil ardi ku zo ku dinga barna kuna wadaka da fataka a ban kasa wa tuqatti'u arhamakum kuma wannan shugabancin da kuka samu yasa ku yanke zumunci ma ba ruwanku da kowa dan uwanku ba daga kai kawai sai matarka sai yan uwanta ula'ika wasu haka suka ce in tawallaitum kenan in aka jibunta muku mulki in kuka samu dama ta shugabanci sai ku zamanto kun canja hali kun koma lalatattu masu fasadi a ban kasa kuma ku zamanto ba ruwanku da 'yan uwanku sai dai su 'yan uwan in suna so su dinga bin ku kuma in suka bi ku ku haɗa fuska duk wanda ya zo kana tunanin wani abu ne wani abu yake so ka bashi wani ma sai ya zo a ce ya kai ba ta saka daga bacci ya yi ɗan uwanka ne ya zo zumunci amma kana bacci mata ka tsoro take saboda bala'inka ka zama wani ifiritun minal jinni ba isa a taba ba a ta da kai kawai sai dai shi in ba uzurin ne shi ba ko ko wanka ne wani za a ga yayansa ne ko kanin babansa ne amma ba a tasarsa shi ba za a tashe shi ba za a ga matar ana ki taso shi ki ce wane ne in ba in tana jin nauyi sai dai ta je ta yan dabaru ta yan dabaru ta ta da ta faɗa in ko gurin da za ta iya bayanin nan ta ce wallahi ba a tasarsa in yana bacci sai dai in ya tashi sai dai a jira shi hukuma sai rarrashi ba kuma ya tayi sai sha biyu kai kuma tun karfe tara ka zo gida ka zauna rana nan inuwa ta kure ka sake komawa can kana ta hamma ba a kawo ruwa ba a waye bai ma san da zuwanka ba kuma yana fitowa wani lokaci a hawa ne ba wata karba ba wani alamar ya yi maraba da zuwanka a dan gaggaisa sai dai fa ofis an dan yi mun waya ana ta jira na ofis da Allah ba dai wata matsala ko ba kaji an renin wayo Allah ta'ala ya ce in tawallaitum kaga wannan kenan magana ta biyu malamai suka ce in tawallaitum in kuka juya wa gaskiya baya yanzu akwai wani abu da Allah zai sake sauraron ku akwai wani jira da Allah zai muku bayan Allah ta'ala kun juya wa dokokinsa baya kun juya wa shiriyar Allah baya an tufsidu fil ard kun zama mabarnata kuna barna a ban kasa wa tuqattu arhamakum ba ruwanku da yan uwanku kun yanke zumunci Allah ya ce masu irin wannan sifar ta fasadi a ban kasa da yanke zumunci Allah ya ce ulaika alladhina la'anahumullah waɗannan sune tsinannun Allah sune waɗanda Allah ya tsine musu albarka fa asammahum ya kurumtar da jin su daga jin gaskiya wa a'ama absarahum ya kuma makantar da ganin su daga ganin gaskiya ba za sa ganin gaskiya ko ba isa a gaya musu ba saboda mulki saboda dama saboda kuɗi saboda wata haka Allah ya kiyaye an ce mun lokaci yayi cin dazu to wa qala sallallahu alaihi wa sallam ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allah ta'ala li sahibihi al-uquba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani zunubi wanda ya dace zunubin ya dace Allah ya gaggauta wa mai wannan zunubin ukuba fi duniya tun a nan duniya ma'ama yadda khiruhu lahu fil akhirah tare da abin da Allah ya ajiye masa in ya je lahira min qati'atir rahim sama da yanke zumunci manzo Allah ya faɗi wannan yace babu in akwai wani laifi da ya dace Allah ya gaggautar da ukuba a ɗanɗana wa mai wannan zunubin ukuba tun a nan duniya ya gane kuransa ya gane shayi ruwa ne banda abin da Allah ya tanadar masa a lahira to babu wani zunubi sama da yanke zumunci da ya cancanci Allah ta'ala ya dace Allah ya wa mai shi ukubacin anan duniya wal khiyana da ha'inci wal kadib da ƙarya wa inna a'jala ta'ati thawaban lasilatul rahim manzo Allah ya ce wato aikin da'ad da Allah ya fi gaggauto da bada sakamako da ladansa babu sama da sadar da zumunci kuma ka sadar da zumunci da kafa da kafa ka sadar da aljihunka in Allah ya yi maka wadata to duka dinga biyin wani lokaci ka dan kakkatsa abubuwa ba kariya suke ba kuma wani abun sai ka bar duniya za a ci gaba da yi ba abun da zai tsaya in ka mutu ana dawowa dan kasuwa zuwa zai bude shagonsa mai tafiya kwadagonsa tafiya zai kwadago Allah ya ji kanka ya ma rahama shikenan an riga an kai ka saboda ka samu wani lokaci kawai ka katse ka je ka gaggai da yan uwa ka samu wani lokaci ga waya ma yanzu sa credit kira wannan kawai kira ne mu gaisa na ji kwana biyu wata kanwa ka ta aure ba kuna dadewa sai ta zo ba ta samun ka a gida da sauransu kuma in ka kwatanta da dama wani lokaci kawai ta ga aiki shi ma sadar da zumunci ne baka je da kafa ba amma aljihunka kudin ka abin nan sako ya je shi ma silatul rahim ne an fahimta to babu wani aikin da'a da Allah ke gaggawar ba da sakamakonsa sama da sadar da zumunci ka duba yadda da Allah yanzu muke game da zumunci hatta inna ahlal bait bari ka ji wani misali manzo Allah ce har mutanen gida la yakununa fajara mutanen gida suna iya zama fajirai ba su da kirki mutanen gidan fatan muwa amwalahum amma amwaluhum dukiyoyinsu su dinga haɓaka mutanen gidan wa yaksuru adaduhum kuma ai ta haihuwa ana karuwa ana adadin su ya dinga yawa ya dinga karuwa a gidan idza tawasalu in suna sadar da zumunci duk da fajirtin da ake a gidan amma sadar da zumunci zai sa dukiya ta haɓaka a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce hatta mutuwan nan da baka so in kana son kai tsawon rai ka dinga sadar da zumunci duk an kwadaitar da mu sadar da zumunci abin da ke sa tsawon rai ba ka son mutuwa ba kana so ka daɗe a duniya to ka dinga sadar da zumunci manzo Allah ce kana so ayi arzikin ka ya dinga burin kasa yana habaka yana ci gaba to ka dinga sadar da zumunci sadar da zumunci ji yana haifar da wannan kaji annabi ya ce har gidan da yake fajirai ne ba mutanen kirki bane dukiyar su za ta dinga habaka adadin su zai dinga karuwa in suna sadar da zumunci Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sadar da zumunci ya ba mu ikon rike amana abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik